الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وأن مسلاتي نبني خماسي لكينا تشكين كتنا أولا سافيات العربة يومنا قوم قوة الربيع الأول hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma yake daidai da uku ga watan tara shekarar miladiya ta 2025 a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna at-tawdih wal bayan li shajarat al-iman na al-shaykh al-allama Abdurrahman ibn Nasir السعدي رحمه الله تعالى wannan shine darasin mu na 33 a cikin wannan littafi mai albarka kuma muna cikin bayanin abubuwan da suke haɓaka imani abubuwan da suke haɓaka wa bawa mumini imaninsa kamar yadda dalilai da yawa suka gabata na alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke nuna cewa imani yana ƙaruwa yana kuma raguwa imani yana ƙaruwa yana raguwa yazidu wa yanqus yazidu bit ta'ati wa yanqus bil ma'asi yana ƙaruwa ta hanyar da'a ga Allah subhanahu wataala yana kuma raguwa ta hanyar sabawa Allah to yana faɗar abubuwa da suke ƙara wa imani ƙarfi su sa shi haɓaka mumini ya zama mumini mai ƙarfi ƙarfan mumini shi ne fi soyuwa wurin Allah subhanahu wa ta'ala al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if to daga ciki yake cewa waka zalika tafakkuru fi kasrati ni'amillahi wa ala'ihi al'ammati wal khassa allati la yakhlu minha makhluqun tarfata 'aynin fa inna hadha yad'u ila al-iman haka nan daga cikin abubuwan da suke ƙara jawo wa mutum imani a zuciyarsa shine at-tafakkuru fi kasrati ni'amillahi wa ala'ihi tunani a cikin yawan ni'imomin Allah da baiwa wakinsa al'ammati wal khassa al'amma waɗanda suke na gaba ɗaya na bai ɗaya da kuma ni'imominsa na musamman allati la yakhlu minha makhluqun tarfata ayn ni'imomin da bawa baya rabuwa da su ba zai rabu da wasu daga cikinsu ba ɗarfata ai daidai da ƙiftawar ido fa inna haza ya da'o ilal iman to tunani a cikin waɗannan ni'imomi yana ƙara jawo imani a zuciya sanin mu cewa ni'imomin Allah ga halittunsa ba su da iyaka ba wanda zai iya ƙirdige maka ni'imomin Allah in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku ƙirɗige ni'imomin Allah ba za ku iya lissafe su ba za ku lissafa su ba za ku iya ƙirɗige su ba kowane mahaluki da Allah ya halitta ya yi masa ni'imomi tun daga halittarsa tun daga ita kanta halittar tasa a yi samar da shi daga babu wata ni'ima ce da babu wanda ya isa masa babu wanda zai iya masa irinta ya samar da shi daga babu كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون التي تايا ذاك بتلتي والله وكافر تي مسا الحال دا بابكو kuna a matsayin matattu ma'ana babu ku sun ma'ahyakum sannan sai raya ku wato ya samar da ku ma'ana ko da iya wannan kawai mutum ya duba ya isa yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya ya kuma yi masa da'a saboda ita a da babu kai sannan ya samar da kai sannan da ya tashi samar da kai ya samar da kai cikin kyakkyawar halitta ya yi maka zubi mai kyau mai ma'ana mai biyan bukata laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim Allah ya halicci dan adam a cikin mafi kyan diri idan ya duba halittarsa ya duba ta sauran halittu lalle zai fahimci cewa ubangiji subhanahu wataala ba karamar kyauta ta yi masa ba irin zubin irar da ya masa ya kuma samar masa da duk wasu bukatu wanda rayuwarsa ba za ta yi wasai da su to waɗannan ni'imomi ne waɗanda babu wanda zai iya maka sosai shi shi yasa duk wani abu da ka rasa daga cikin gaɓoɓin jikinka babu wanda zai iya samar maka da wata gaba irin wannan da ka rasa duk inda za ka je duk kudin da ka kashe dai mutum ya rasa wata gaba ta jikinsa to sai dai ya haƙura amma a iya samun masa da wata gaba da ta yi daidai da wacce ya rasa babu ko makankantarta to kuma wani ni'ima ce da kowa da kowa yana cin gajiyarta ba wai lalle sai mumini ba ba lalle sai mai yi wa Allah biyayya ba da mumini da kafiri da mutumin kirki da mutumin banza kowa yana cin gajiyar wani ni'imar irin yadda ya halicci ka kyandiri haka ya halicci ka kowane irin kafiri ma a duniya irin wannan kyandiri da zai halaka ka fasawa ka fa'adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabak saboda ka ubangiji ya samar da kai ya daidaita ka cikin kowace irin sura da ya ga dama haka ya samar da kai to wannan ni'ima ce da Allah subhanahu wata'ala yawa kowace halitta da take cikin da ke cikin halittun ubangiji kowace dabba da take tafiya a bayan ƙasa ko take rayuwa a cikin ruwa ko take rayuwa a sararin samaniya haka Allah ya halicce ta ya kuma mata guzurin abubuwan da take da bukatarsa babu wata dabba a duniya da Allah subhanahu wata'ala bai saman mata da abubuwan da take bukata ba Allah zai khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada shine ya kaddara komai ya sa shi bakin gwargwado sannan kuma ya shiryar da kowace halitta zuwa ga bukatarta duk wani abin da ka gani wata halitta da ka gani ta san abin da zai mata amfani ta san da ba zai mata amfani ba kowace irin halitta da ka sani dabba ce tsuntsu ne kwaro ne kowane irin halitta Allah ya ba ta sanin me zai amfane ta me zai cutar da ita ta san kuma inda za ta nemi abin da zai amfane ta ta kuma san yadda za ta kauce wa abin da zai cutar da ita wannan tsari ne na ubangiji babu wanda yake da irin wannan tsarin sai shi kuma duk cikin ni'imominsa ne akwai ni'imomin ubangiji subhanahu wata'ala da babu wani wanda yake iya sarrafa su manya-manyan ni'imomin da ya sanya a rayuwa ta duniya da babu mai iya sarrafa su wato zanto a hannunsa suke sai yadda ya ga dama yayi da su kuma rayuwa ba za ta yi ba sai da su sai ubangiji ya bar shi a hannunsa bai sa su a hannun kowane irin bil'adama ba ƙasar da kake takawa inuwar da kake sha ruwan da kake sha iskar da kake shaƙa duk waɗannan ubangiji subhanahu wata'ala ya san cewa rayuwarka ba za ta yi ba sai a da su ba ka rayu ba sai a doron ƙasa sai ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya wannan abin ya zanto ni'ima ce ta bai ɗaya ni'ima ce ta bai ɗaya to waɗannan ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya wa ɗan adam da in ya zauna yana tunanin ni'imomin Allah da ya yi masa ba zai iya ƙididdige su ba kuma ba zai iya rayuwa ba ba tare da su ba daidai da kiftawar ido a ce kawo finta ka ce gaba ɗaya wata ni'imar da Allah ya yi maka ka haƙura da ita kai baka so saboda mutum yana jin shi zai kangare wa Allah gaba ɗaya to bai isa ba bai isa ba saboda ba abu abai da za a yi rayuwar ma ta yi sai karkashin ni'imar da Allah ya baka hancin da ya baka shaki iska kunnan da ya baka ka saurari sauti da shi idan da ya baka ka gani ka gani da shi kafar da ya baka kai tafiya da ita hannun da ya baka kai dau kai kai damka da shi ka kama abin da kake so ka rike abin da kake so da shi waɗannan cikin ni'imomin da ya maka ne ka isa ka rayu ba tare da waɗannan gaɓoɓi ba ko ka ce ka haƙura da amfanin da waɗannan gaɓoɓi suka yi maka ko ka canza ayyukansu ka ba su wani aikin daban ba za ka iya ba ƙafa dole ka bacci tana nan ƙafa ce da ke tattakawa da ita ka yi tafiya hannu da shi kake ɗauka ka ajiye ka kama ka taɓa ka riƙe wanda shi ne aikinsa ba ka iya canza masa aiki ba ko ka ɗau aikin hannu ka ba wa ƙafa ƙafa ka ba ta aikin hannu ko kunne da ido ka canza masa aiki ido ya koma shi ne kunne kunne koma shi ne ido baka isa ba dole ka ba su dai su yi aikin da Allah shi ya sa su a wannan aiki ba ka iya canza su ba ba haka ba za ka iya canza wata ni'ima da Allah ya maka ba ko ka haƙura ka ce za ka rayu ba ita ka haƙura ka ce za ka rayu amma ba ka shaƙi iska ba ba ka buƙatar iska kai za ka samar wa kanka wani abu wani oxygen daban to ina za ka samu shi dole za ka shaƙi iska ka ce ka haƙura ka daina shan ruwa wanda yake sauka daga sama ko wanda yake ɓuɓɓuwa daga ƙasa za ka iya samarwa da kanka ruwan kanka da kanka ta ina ba za ka iya ba duk irin abin da kake takama da shi kuwa shi yasa ya ce la yakhlu minha makhluqun tarfata ayn ba ta da za a yi wani mahaluki ya wofinta ga barin waɗannan ni'imomi gaba ɗaya ba zai yiwu ba daidai da kiftawar ido ba zai yiwu ba to tsayawa kai cincintini akan waɗannan za su ƙara mutum imani lalle Allah Allah ne kuma shi ne mahalicci shi ya kamata a fuskanta da bautar Allah wali haza da'ar rusul wal mu'minina ila shukrihi to dalilin wannan ne yasa Allah subhanahu wataala ya kirawo manzanni ya kirawo mu'minai akan cewa su gode masa su masa godiya anan ne mu'mini da kafiri suke shan bambam shi kafiri yana fundum-fundum a cikin ni'imomin Allah amma baya gode masa baya gode masa ta hanyar ya bauta masa shi kadai ya masa biyayya yana yin abin da ya ga dama amma shi mumini yana tuna waɗannan ni'imomin da Allah ya masa kullum yana yi masa godiya Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu kulu minat tayyibati kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ya ku waɗanda suka yi imani ku ci daga daɗaɗen abubuwa daga ku ci daga daɗaɗen abun da muka azurta ku da shi washkuru lillahi kuma ku yi godiya domin Allah in kuntum iyyahu ta'budun idan har kun kasance shi kada kuke bautawa suwa manzanni Allah ya kirawo su zuwa ga godiya يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم التي يقوم زني كلوا من الطيبات كتدا قدادا أن أبوبون دا الله هل التامكو واعملوا صالحا كما كي أيكي نقري إني بما تعملون عليم ni lalle masanin abin da kuke aikatawa ne sawaka umarnin da Allah subhanahu wataala ya bawa manzanni shine umarnin da ya bawa mu'minai wato su gode wa Allah godiyar nan ita take nuna cewa lalle shi kaɗai suke bautawa kuma godiyar nan ita ke ƙara kusanta su da Allah subhanahu wata'ala kuma ya ƙara musu ni'imomi akan ni'imomin da ya musu fal imanu yad'u ila shukri don haka duk mutum mai imani imanin sana jansa na kiransa ne zuwa ga godiya ga Allah subhanahu wataala godiya ga Allah subhanahu wataala shine yi masa biyayya bin umarninsa da gujewa haninsa aikata abin da yake so da barin abin da baya so yin abin da yake so da barin abin da baya so shine shine godiya ga Allah akai gode zaka gode wa Allah da zuciyarka zaka gode wa Allah da harshenka zaka gode wa Allah da gabobinka godiya da Allah da da zuciyarka ka yadda cewa ka rika jin cewa duk wata ni'imar da kake ciki daga Allah ne ba yin kanka bane ba dabararka bace Allah ne maka wace irin ni'ima da ka samu zuciyarka ta ƙullisa cewa Allah ne maka Allah ce wa bikum min ni'matin fa min Allah duk abinda kuke tare da shi na ni'ima daga Allah ne wannan shine godiya na zuci godiya ta zuci cewa duk wata ni'imar da kake ciki kai da cewa daga Allah ne ba dabarar ka bace ba iyawar ka bace ba gwaninta ka bace a Allah shi ya ga dama ya maka sanan godiya da harshe ka rika ambatan Allah kana ambatan ni'imar da ya maka kana cewa alhamdulillah kana gode masa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah yana son bawa wanda in ya ci abinci zai gode masa in ya sha ruwa zai gode masa sanda ka ci abinci ka ce alhamdulillah ka sha ruwa ka ce alhamdulillah Allah yana son bawa mai irin wannan يحب العبد إذا أكل أكلة حمده عليها وإذا شرب شربة حمده عليها Allah yana son bawa da in ya ci abinci zai masa godiya in ya gama sha abin sha zai masa godiya wannan godiya ce da fatar baki sannan a tahaddus bi ni'matillah ka rika faɗar ni'imar da Allah ya maka kada kullun sai dai ka rika fadar masifar da ka shiga ciki amma ni'imar da Allah ya maka kuma kai gum baka so ne san kana samu wannan ni'imar baka gode wa Allah akan ni'imar lafiya sai dai in ka kamu da rashin lafiya kai taraki ni'imar lafiya da Allah ya baka baka masa godiya akan ta amma da zarar ka shiga wani abu na rashin lafiya kuma kai taraki to Allah ba ya san wannan a san kana samun abincinka kana samun abin shanka kana kwance gidanka lafiya baka cikin tsoro amma baka faɗar wannan baka jin wannan maduran da wani abu ya same ka akasin wannan kuma shine lokacin za ka yi taraki النبي صلى الله عليه وسلم من من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها haka manzo sallallahu alaihi wasallam yace man asbaha aminan fi sirbi wanda ya waye gari yana zaune lafiya cikin jama'arsa cikin iyalinsa cikin ƴaƴansa cikin danginsa yana zaune lafiya baya tsoron wani ya kawo masa hari wani ya kawo masa farmaki wani ya duro masa gida wani ya cutar da shi yana zaune lafiya mu'afan fi jasadihi yana cikin ƙoshin lafiya jikinsa babu wani ciwo da ya addabe shi inda hukutu yaumihi yana da abincin da zai ci a ranar ya waye gari lafiya baya tsoron kowane abu ya kawo masa barazana a rayuwarsa sannan jikinsa lafiya baya kokawa da wata cuta da ta kai shi ƙasa sannan kuma a ranar yana da abin da zai ci shi da iyalansa annabi ya ce to wannan kamar an tattaro masa duniya ne gaba daya an bashi to irin wannan ni'imar mutum ya rika jinta ya rika tuna waɗanda suka rasa wasu daga cikin waɗannan ni'imomin wasu rasa zaman lafiya suna ta guje-guje kullum a cikin firgici suke a tsorace suke kwana a tsorace suke tashi kai Allah bai jarabe ka da wannan ba wasu suna nan sun rasa lafiyar jikinsu sai an kwantar an tayar ruwan sha sai an dura musu ba sa iya yin komai da kansu sai an musu suna kwanci asibiti ko a gida kai Allah ya baka lafiya ka kana fita ka tafi neman harkokinka wannan ni'ima ce wani yana abin da zai ci a ranar bai da shi ya tashi yana tunanin ina zai samu abin da zai kai cikinsa ko ya kai wa iyalansa kai Allah ya baka abin da a ranar baka da haufi a kansa to duk wani abu da kake ganin ka rasa in ka dubi wani sai ka ga cewa kai mai ni'ima ne kana cikin ni'ima to suke wa Allah godiya a kanta so shi yasa Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani Allah ya kirawo muminai da sifarsu ta muminai saboda su kaɗai ne za su ji kiran da yake musu wanda baya da imani ma ba zai saurara ba amma mai imani shi yake tsayawa ya saurara kuma ya aiki da abin da aka gaya masa kuma wannan kiran su da sifar muminai a ce da su ku yi kaza ku yi wa Allah godiya akan abin da ya azurta ku wannan yana nuna maka godiyar za ta ƙara haɓaka maka sifarka ta imani duk wani abin da Allah subhanahu wataala ya kira ya kira bayansa da sunan imani sannan kuma ya umarce su da shi to alama ce da take nuna cewa wannan abin da yake ba su umarni da shi yana ƙara haɓaka musu imaninsu yana ƙara inganta musu imaninsu yana ƙara ƙarfafa musu imaninsu don haka ne ce wa shukuru yanmu bihil imanu godiya ga Allah imani yana haɓaka da ita فكل منهما ملازم وملزوم للآخر kowane daya yana jawo daya yana haduwa da daya wato ba zai yi ka raba godiya daban imani daban ba yadda mai imani zai yi godiya haka nan mai godiya kuma yana zama mai imani yana samun imani don haka kowanne ɗanfare yake da ɗan'uwansa liƙe ke da shi ba za su rabu ba to sannan malam yace wa min asbabi dawa'il imani yana daga cikin sababban da suke jawo suke jawo imani suke ƙara haɓaka imani al-iktharu min zikrillah kull waqti yawaita ambatan Allah a kowane lokaci wa min ad-du'a'i da yawaita addu'a allazi huwa mukhul ibadati wanda shine bargon ibada shine tsantsar ibada shine tsagwaran ibada yana daga cikin abin da yake karawa bawa imaninsa shine ambatan Allah yawan ambatan Allah yawan karanta alkur'ani yawan tasbihi da tahmidi da tahlili subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله أذكار نسافية أذكار نيمة أذكار نباين سلة أذكار na cin abinci na gama cin abinci duk wani abun da aka ruwaito na wani zikiri na annabi sallallahu alaihi wasallam akai yawaita wannan yana ƙara mutum imani Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran kathira sabbihuhu bukratan wa asila ya ku waɗanda suka yi imani ku ambaci Allah da yawa ku ambaci Allah da yawa wadh-dhakirin Allah kathiran wadh-dhakirat da ma da maza masu ambatan Allah da yawa da mata masu masu ambatan Allah da yawa يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Allah ce ya kowane da suka yi imani idza laqitum fi'atan in kuka yi hadu da abokan fada abokan gabarku fasbutu to ku jajirce wazkurullaha kaseeran ku ambaci Allah da yawa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ambatan Allah da yawa haka annabi ya gaya wa Abdullah ibn Busr da yace da shi ya rasulullahi ka gaya mun wani wata ibada mai sauki mai sauki nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah kada harshen ka ya gushe yana danye shatam da ambatan Allah to to harshenka ya ci gaba da zama ɗanye shatar kai ya bushe ya bushe gabarin ambatan Allah ya zanto koyaushe ɗanye ne da ambatan Allah ɗanye ne wajen ambatan Allah zaka zikirullah yana daga cikin manya-manyan ibadoci ibada ce mai sauki ta fi kowace ibada sauki ba ibadar da ta kai zikiri sauki saboda babu wata gaba a jikin ɗan adam da motsa ta yake da sauki irin harshe motsin harshe ya fi kowace gaba sauki sai a kai motsa harshen ka ɗewa baka gaji ba yanzu aka za ka motsa hannunka ko kafarka iri yadda kake motsa harshen ka ba za ma za ka iya ba sau haka motsin harshe ya fi kowanne sauki a cikin motsin gaɓoɓin da suke cikin mutum to sai Allah ya sanya falalar ibadar zikiri a kan harshe saboda ya sauƙaƙa maka samun kusanci da shi hadithan abu darda da imamu ahmad ibn hibban suka rawaito daga abu darda radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbansa ala ukhbi ala unabbiukum bi khairi a'malikum inda Allah ala unabbiukum bi afdali a'malikum wa khairiha inda malikikum wa khairin lakum min adh-dhahab min min min i'ta'i adh-dhahab wal waraq wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fayadribu a'naqakum wa tadribu a'naqahu qalu bala ya rasul Allah قال ذكر الله annabi ya ce wa sahabbansa ba na ba ku labarin aikin da ya fi kowanne cikin ayyukanku ba aikin da ya fi falala a cikin ayyukanku ba na ba ku labarin aikin da ya fi alkhairi daga cikin ayyukanku ba kuma ya fi alkhairi a wajen mamallakinku shi ne Allah kuma ya fi alkhairi sama da a ba ku zinariya da azurfa ya fi alkhairi sama da ku haɗu da abokan gabanku ku da kiwuyayensu su da kiwuyayenku wato ku sare su su sare ku a fagen yaƙi a fagen jihadi bana ba ku labarin aikin da ya fi duka waɗannan ba babu shakka wannan gara ɓasa ce ba ƙarama ba sabai suka ce bala bala muna so ya rasulallah ya faɗa mana annabi ce zikirullah ambatan Allah ambatan Allah da yana gaba da waɗannan shi yasa a tsakiyar filin daga ana sara kana sara aka ce ka ambaci Allah ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katiran la'allakum tuflihun ko cikin yaki yake kakkaf kakkafa sa ambatan Allah saboda ibada ce da za ta yiwu cikin sauki النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبو هريرة الإمام البخاري يرويته كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم النبي تكلمي قدابي ما سسوك قدانا أكن هرش ما سسوك قدانا أكن هرش أما كما ما سنوي أتكم ميزاني ما سنوي a cikin mizanin bawa sannan kuma ababen soyuwa a gurin Allah mai rahama yana son su sai ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalmomi ne masu saukin fada amma kuma suna da nauyi in aka je awon ayyukan lada ranar gobe kiyama suna da nauyi sosai a cikin mizani basu Allah yana son su to yawan ambatan Allah yana haɓaka imanin bawa sannan yana bawa bawa kariya kariya daga shaidanu shaidanun da suke kewaye da mu suke ganin mu ba ma ganin su da waɗanda mu kuma suke jinsin mu na mutane shayadinul insi wal jinni to babu abin da yake bawa bawa kariya babu abin da yake bawa bawa kariya irin zikiri wato ambatan Allah sosai yawan ambatan Allah yana sa bawa ya samu tsari daga cutarwa na mutane da aljanu miyagun mutane da miyagun aljanu shi yasa Allah ce qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas من الجنة والناس قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد wannan karantarwa ce da ubangiji subhanahu wata'ala yake wa bayansa kan cewa su rike waɗannan almu'awwidatai ne surori guda biyu domin su ba su kariya daga sharrin mutane da na aljanu a kewaye muke da na kirki da wanda ba na kirki ba aljani yana ganin ka kai ba ka gani shi kuma yana rayuwa tare da kai shi ba anan duniya yake ba wata duniyar sace daban ba yana da guraren da annabi sallallahu alaihi wasallam ce dan ne wajen rayuwarsu irin ban dakuna irin wuraren shara inda shara take to matattara aljanu ce kaga matattara aljanu shara inda shara take kaga barin guri da shara kamar samarwa da aljanu matsuguni ne to kuma mafiya muni nan suka fi zama shi yasa zaka shiga ban daki ki ce ka ce ka nemi tsarin Allah min al-khubthi wal khaba'ith aljanu maza da matan su miyagu Allah ya tsare ka daga gare su yace inna hadhihi al-hushusha muhtadara wuce waɗannan wuraren biyan bukata wurare da aljanu suke suke halarto su to saboda kewaye kake da su kana bukatar wani abu mai karfi da zai kare ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta zikiri cewa gaban mutum ne makiya su biyo shi makiyansa su biyo shi da makami suna kokarin halaka shi sai zo ya samu wani alhisin hasin ya zo samu wata ganuwa mai ƙarfi sai ya shiga ciki ya kulle kaga ya samu ya kubuta to haka zikiri yake nabi ce haka zikiri yake zikiri kamar wata ganuwa ce da zaka kare kanka daga wanda zake kokarin cutar da kai mutum ne ko aljani ne to sannan uwa uba yana ƙara haɓaka imani saboda kullum kana jin cewa kana tare da Allah kullum kana jin cewa kana tare da Allah saboda kana yawan ambatansa kuma yawan ambatansa yana nuna cewa kana son sa domin abinda kake so shi kake yawan ambato man ahabba shay'an akthara min zikrihi da abinda kake so zaka rika ambatansa da yawa zaka rika yawan magana akan sa to yawan ambatan Allah alama ce da take nuna kana son Allah subhanahu wataala sauraka duk mumini ma'amurin bi zikrillahi azza wajalla an umarci kowane mumini ya ambaci Allah ya ambaci Allah a kowane lokaci kamar yadda Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa hadisin Muslim kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyani annabi yana ambatan Allah a kowane lokaci الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم waɗanda suke ambatan Allah a tsaye ko a zaune ko a kwance mana a kowane yanayi kakka gafala gabarin ambatan Allah subhanahu wataala ka ambaci Allah a kowane lokaci wannan ambatan Allah din zai ƙara haɓaka maka imaninka sannan kuma zai baka kariya sannan kuma zai kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala malam yace wa min addu'a idan yawaita addu'a yawaita addu'a roƙon Allah subhanahu wata'ala nema a wajen Allah subhanahu wata'ala cewa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a in bayina suka yi maka tambaya game da ni to ni kusa nake Allah kusa yake da bawansa ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الله يفي igiyar wato jijiyar wuyanka kusanci da kai jijiyar da take wuyanka Allah ya fi shi ya fi ya fi shi wato ya fi ta kusanci da kai saboda haka in kana in ka tashi kawai ka roki Allah kai tsaye wannan shine abin da musulunci yayi wa al'umma sagata da shi ba baya buƙatar sai ka bi wasu hanyoyi ka bi wani kamun kafa ka bi nan ka bi can a'a Allah cewa ya kusa yake da bawansa kawai kai tsaye ka roƙe shi ba buƙatar sai ka sa wani ɗan tsakiya wanda sai shi za ka gaya wa buƙatar ka shi kuma ya roƙa maka Allah kai baka da dama ka roƙi Allah sai wani ya shige gaba kamar yadda masu bautar gumaka na farko suka rika cewa mana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa masu bauta ma wani Allah kuma suna cewa haula shufa'una inda Allah su za su nema mana ceto a gurin Allah a shi musulunci ya bar ya nuna halakar ubangiji da bawansa alaka ce ta kudda kud ka roƙe shi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ubangijin ku yace ku roke ni in an samu ku roke ni in an samu to haka ubangiji subhanahu wataala yake ta tallata an sa addu'ar sa gabayin sa yana cewa ku roke shi ku roke shi hadisin Abu Hurairah wanda yana cikin sahihaini النبي صلى الله عليه وسلم يكتشف ينزل ربنا كل ليلة كل يوم في الثلث الأخير من الليل يقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسأل يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له أكل دري كرشن دري الله ينا سوكو في الثلث الأخير ثلث كرشين دري بنجي ينا سوكو وسما تكسا سوكو ودتداتشي دشي yana cewa bayansa wane ne zai roƙe ni ansa masa Allah yana bonanzar ansa addu'a daidai lokacin wane ne zai roƙe ni ansa masa waye zai tambaye ni in bashi waye zai nemi gafarta gafarta masa kullum babu fashi kullum babu fashi kofar ubangiji abu da take ga bayansa ubangiji bai taɓa rufe kofar saruf ya ce ba zai saurari kowa ba irin yadda masu mulki suke yi ce yau ba zai saurari kowa ba kada a bar kowa ya shigo inda nake ubangiji tun da ya halitta haka ya bar kofarsa a buɗe dare da rana bayarwa yake ba abin da zai ragu daga cikin mulkinsa in duk duniya za su haɗu su roƙe shi kowa ya roƙe shi a lokaci ɗaya kowa zai yi masa buƙatarsa ba tare da ya ragu da komai ba ta sauraka addu'a tana da matsayi sosai a musulunci addu'a ibada ce in ma ba ka yin addu'a to mai laifi ne kai a gurin Allah Allahu ya zabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu ya zabu shi Allah in ka ƙi roƙonsa fushi zai duka shi kuma ɗan adam lokacin da ake yawaita roƙonsa lokacin yake fushi shi kuma Allah in baka roƙe shi bane zai fushi da kai saboda ita shi roƙon ibada ce kuma ka ƙi roƙonsa alama ce ta kai mai girman kai ne kai kana da girman kai ba wanda za ka ƙi roƙonsa a duniya ya ce kana da girman kai bai isa ba don ka ƙi roƙon wani ya ce ka ga wannan girman kai kowa yana zuwa ya kawo buƙatarsa shi ya ƙi a wannan ba girman kai ba ne wannan izzatun nafs ne izzatun nafs ne izza ce ta mumini amma shi Allah in ka ƙi roƙonsa to alama kai kana jin kafa ƙarfin ka roƙi Allah to shi yasa Allah ya ce innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wanda duk suke girman kai ga barin bauta mu ga barin ibadata to za su shiga jahannama suna kaskantattu haka addu'a kamar yadda annabi ya ce addu'a huwa al-ibada addu'a ita ce ibada saboda kana addu'a lada ake rubuta maka shi yasa ake cewa shi mumini addu'arsa ba ta faduwa ƙasa banza ba ta tafiya a banza ba ta tafiya a banza ko da baka ga abin da ka roƙa ba tunda wannan ba a hannunka yake ba a hannun Allah yake kuma shi ya san maslaharka kai baka san maslahar kanka ba fiye da yadda Allah ya san Allah shi ya halicce ka ya san ka kai waye ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير saboda haka ya san abin da ya dace da kai ya san abin da bai dace da kai wataƙila ka riƙa roƙonsa abin da bai dace ka roƙe shi shi ba saboda ya san ba maslaha ba ce gare ka in ya baka za ka iya shiga wani wani tuggu wani wani bala'i sai Allah ya rike abin ya musanya maka da wanda ya fi shi alkhairi ko ya baka kariya daga wani abu da zai cutar da kai wanda wannan kariya ita ta fi muhimmanci sama da abin da kake roƙo ya baka duk baka sani ba Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ne ya sani ko ba ku sani ba ko ba ku sani ba kana iya son abin da ba alheri ba kana iya kin abin da yake alheri ne wa sa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa sa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun kana yi wa ku so abu amma sharri ne gare ku kana yi ku ki abu kuma alheri ne gare ku Allah shi ya sani ko ba ku sani ba da kada ka dauka cewa duk abin da kake cewa Allah yi min kaza alheri ne gare ka kai kai baka sani ba tayi ba shi alheri bane in Allah ya baka abin to zaka shiga wani yanayi sai ubangiji ya kawar maka da wannan sharri kuma a gabe musanya maka da mafi alkhairin sa kuma dadewa kana roƙon Allah baka samu abin da kake cikin ibada kake cikin tarin lada kake lada kake tarawa kanka zaka je ka samu sakamakon addu'arka malam ya ce fa'inna zikira lillahi domin ambatan Allah ya gare su shajaratul imani fil qalbi yana dasa bishiyar imani a cikin zuciya wayu gaddiha yana kuma ciyar da wannan biciya da duk sinadaran da take bukata domin ta kare girma wayu nammiha kuma yana haɓaka ta saboda haka ambatan Allah ga mumini kamar wato dashe ne na imani yake yi a cikin zuciyarsa sannan kuma wannan ambatan Allah yana ƙara haɓaka ita wannan shi wannan dashe na imani a cikin zuciyarsa wa kullama zada al-abdu dhikran lillahi qawiya imanuhu duk sanda wato bawa ya ƙara yawan ambatan Allah imaninsa kuma yana ƙara ƙarfi kama annal imani ya da'o ila kasratin zikiri kamar da shi ma imanin idan dai da imani tare da bawa to imaninsa zai sa shi ya yawanta ambatan Allah saboda haka a cikin kowane yanayi yake ba zai manta da Allah ba faman ahabba Allah akthara min zikrihi wanda duk ya so Allah to zai yawaita ambatansa wa mahabbatu Allah hiya al-iman san Allah kuma shine imani wa bal hiya ruhuhu bal san Allah ma shine ruhin imani shine babu so babu soyayya babu imani babu san Allah to babu imani tare da bawa haka san Allah subhanahu wataala shine gaba kuma daga soyayyar Allah ne kowace soyayya ma take samuwa ko take samu asalinta ga a gurin mumini Allah san Allah shine jigo shine al'asr shine al'asr al-muhabbatullah shine jigo daga wannan jigon ne sauran soyayya take duk wata soyayya kuma take reshi san annabawan Allah da manzanni san salihai san abubuwan da Allah yake so san wuraren da Allah yake so san maganganun da Allah yake so duk daga dai san Allah ne in ka so Allah to sai ya ce ka so annabawa da manzanni saboda kaga daga san Allah ne san annabawa da manzanni ya samu asali Allah shi ya ce a so waɗannan bayan nasa saboda shi yana san to ka so su daga san Allah ne har ila yau san mutanen kirki salihan bayi daga san Allah ne wannan san shi yake haifar da san mutanen kirki wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah so mutum ba dan wani abu sai dan Allah wa rajulan tahabba fillah ittafaqa alayhi wa iftaraqa alayhi da mazaje biyu da suka so dan Allah suka so junansu dan Allah suka haɗu akan san Allah suka rabu akan san Allah sauraka san Allah ɗin shi ne ya haifar da wannan soyayya da take tsakaninsu من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان ليسي نسهيه لقى أبو أمامة الباهلي نبي يتي من أحب في الله وان يسودا الله يكي وتيكي دن الله يباير دن الله يحنى دن الله تو إيمانا سيأتكم saraka ita soyayyar Allah ita ce jigo ita ce ginshiki daga gare ta ne kuma duk wata soyayya take samun rassa da haka muna son abin da Allah yake so me yasa muke son abu kaza abu kaza saboda Allah yana son shi saboda Allah ya fifita abu yasa kake zuwa kai umara ka je ɗakin Ka'aba kai dawafi saboda Allah yana son wurin ahabbul biqa ila Allah masajiduha nabi yace gurin da Allah ya fi so masallatai wa sharrul biqa'i biqa'i fil ard shine aswaquha kasuwanni su ne mafi sharrin wuri kowa yana tahiya can mutum mutumin kirki da wanda ba na kirki ba macuci azzalimi da mai adalci kowa yana zai iya shiga kasuwa kasuwa guri ne da ya hada karkace shaidanin duk duniya suna iya shiga kasuwa amma masallatai sai mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya zaba shi yasa cikin mutane bakwai da Allah zai zai sa su a inuwar al'arshi ranar da babu inuwa sai tashi akwai wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid da mutumin da zuciyarsa ta ta'allaka da masallaci bini bini ya tafi masallaci da ya ji kiran sallah ta masallaci in ya je sallah sai ya zauna an jima in ya je ana wato baya iya hakuri bai shiga masallaci Allah ya sa masa san masallatai to wannan san masallacin ai daga san Allah ne saboda ka san wuri ne na ibada wa annal masajid lillah dakuna ne na Allah fi buyutin azina Allah an turfa saboda dakin Allah ne sai ka ji kana san shi to haka nan maganganu kamar alqur'ani maganar Allah ce sai ka ci kana santa saboda maganar Allah ce ambatan Allah zikiri wasu wani abu da Allah yake so sauraka ita soyayyar Allah ita ce jigo kuma ita ce take motsa ka ka yi aikin alheri ka guji sharri san Allah shi ke motsawa shi ne muharrik shi ne kamar injin da yake cikinka yake motsa ka idan babu shi a zuciya to alheri ba zai bayyana ba idan zama babu san Allah a cikin zuciyar bawa to shine zai zama bawan nan yayi rauni gabarin aikata alheri yayi rauni saboda ba injin da zai motsa shi aikata alheri shine san Allah yana tunanin haduwarsa da Allah ita ranar da za su haɗu da Allah yana jin kunyar Allah yana san abin da Allah subhanahu wataala ya tanadar wa masoyansa yana san kusanci da Allah to nan soyayyar ita ce take motsa shi yasa yace shine ruhin imani soyayyar Allah ita ce ruhin imani Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na littafi sunan shi Qa'idatu fil Mahabba Qa'idatu fil Mahabba wata magana da kake so ka ji game da san Allah da san annabawan Allah da a cikin wannan littafi yayi bayanan su mala yake wa min al-asbabil jalibati lil imani ma'rifatu mahasin ad-din shi ne abu na bakwai cikin abubuwan da ya ambata ce yana daga cikin abubuwan da suke jawo imani suke jawo mutum imani a zuciyarsa su haɓaka masa imaninsa sanin mahasinuddin kyawawan abubuwan da addini ya tattara addinin musulunci addini ana yana nufin addinin musulunci فإن الدين الإسلامي كله محاسن كله وكله فإن الدين الإسلامي كله محاسن الدين المسلم غبا ديانسا kyawawan abubuwa ne babu wani abu da zaka kalla a cikin addinin musulunci wanda zaka ga bai da kyau inda mutum yayi insafi yayi wa kansa wato adalci ba zai kalli wani abu a cikin musulunci ba ya kushe masa sai da in bai so gaskiya ba ko idansa ya rufe da ƙiyayya amma duk wani abu da musulunci ya zo da shi in dai musulunci ne ba wai wani abu ne da yake bid'a ba aka kakaba wa musulunci ba musulunci ba in dai musulunci ne Allah ne ya umarni da shi ko manzansa ya umarni da shi to in ka tsaya kai tunani sai kaga abu ne mai kyau kuma kana kauce masa ka shiga larura kenan tsare-tsarensa shari'o'insa hukunce-hukuncensa duk wani abu da musulunci ya zo da shi kyakkyawa mutum ya tsaya yi tunani ya dubi kowace gaba daga cikin gabobin hukunce-hukuncen musulunci abin da ya shafi aƙidu abin da ya shafi ibadu abin da ya shafi mu'amaloli shi yasa ta wato wasu ƙasashe na makiya ƙasashen yamma wasu dokokin da suke ɗauka sata suka yi daga shari'o'in musulunci ko da ya yi bincike akan dokokin faransa dokokin faransa 80% dokoki ne na fikihun malikiya duk suka kwashe suka mai da shi faransanci aka mai da shi lo aka yi sakin layi aka yi waye amma duk su ne akwai wanda ya rubutun phd akan wannan ya je ya ɗauki lo na faransa da duk abubuwan da abin da ya shafi cinikayya kwangila waye waye waye da ya zo ya mukara na sa da fiqhul malikiya sai ga kusan duk shine aka kwafi aka maida shi da turancin faransa amma kuma suna nan suna zagi musulunci saboda napoleon lokacin da yake ya kayar kasashe yana yana kafa mulkin mallaka na faransa ai yana tafiya da mustashriqun orientalists da su yake tafiya suna shiga sai a darawa manya-manyan makarantu da jami'o'i da waye sai su shiga bincike haka ai suka kwashi yawayawancin littattafanmu na musulmi suka kai su kasashensu kana neman littafi tsohon littafi da aka rubuta a karni na shida na hudu na biyar sai dai ka samu a manyan labraris na faransa ko na jamus ko na duk sun kwashi duk sun kai su kuma sun dukufa suna karantawa suna bincike to sai suka zaɓo abubuwan da suka san ai wannan in aka sa shi a cikin dokoki dole za a zauna lafiya dole kowa zai ji cewa an ba shi haƙƙinsa ai duk nan suka sassace abubuwa akwai abin da rubutu na phd da wani a jami'ar abin azhar da ya tattara duka abubuwan da suka shafi lo na faransa da suke aiki da shi a kotunansu da sauransu daga ci yayi muƙaranarsa comparative studies da da da fiqhul malikiya daga duk nan suka sata kasa sun yi wa kasashen kasashen irin su Masar irin su abin Algeria irin su Tunisia duk sun musu mulkin mallaka irin su abin Morocco duk sun musu mulkin mallaka to kuma duk kasashe ne wanda suke akwai mazhabar malikiya sosai a kasashen da sai suka riga kwasan littafin suka ji suka dukufa a kansu sai suka tsara wa kansu yayin da su kuma waɗannan banzayen suke yaƙi da shari'ar ta musulunci da an buɗe min gadon shari'ar musulunci sai su ɓata ne kafe na cewa su kama kama sai su kulle wani ma su raba shi da rayuwarsa su kuma yayin da waɗancan suke more abin kuma suna zuga ku kar ku koma asalinku saboda sun kun koma asalinku to za ku samu stability za ku samu nutsuwa kuma kanku zai waye to sai yake kokarin a bakku a cikin rayuwarku ta dabbobi to kun bar shari'ar musulunci to wannan gaba insha Allah ita ce za ta zama tashiyar karatunmu mai zuwa insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi